الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 16 ga wata na Muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin da shidda ko? ishirin da shidda ga wata na tara shekara dubu biyu da goma sha takwas inshallah yau za mu ci gaba da karatunmu na alwajiz fi aqidatu salafu salih kenan takaitaccen littafi mai bayani kan aƙidar magabata na ƙwarai yau Allah za mu yi darasi na 45 darasi na 45 a wannan littafi a darasinmu na 44 mun zo ƙarshen bayani kan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لام أخيه ميتا فكرهتموه wannan anan ne muka tsaya bayani akan da inkari ko hani akan yi da mutane masu binmu da littahi lamba ta 203 kayan nan akwai mai magana tambayar yakan ga ɗora hannu a lokacin sallah mace kabadu a ina ne ya dace a ɗora hannu lalle kaman mutum da ya karanci sufata salada na albani da yi zai ga kwarai ya kawo matsalolin da hadisai da dama da bayani kan wanda wasu iya bayani saba ma sunna ya ce duk abin da zai kawo maka ɗora hannu dama kan hagu a saman cibiya ko saman ciki ko ƙasan cibiya babu wanda ya inganta ɓangaren ruwa ya ba hadisin da ya inganta ya kawo ɗora hannu a kan cibiya ko ƙasan cibiya ko saman cibiya saman ciki ya ce duk abin da ya zo ɗayan biyu ne duka dai akan kirji ne imma saman nono ko ƙasan nono duka dai saman kirji ne aka ce asadar fako sadar asadar daga akwai magana tuwon nono kuma hata da kasan nono din dai kan kirjin ne kenan imma saman kan nono ko kasan nono haka dan amma dai zaman to akan kirji kuma ba akan ba a wuya ba haka kuma wajen abin da ake dorawa zaka ga wani ya kurwazon ya saba hannu ya rike mana ya saba hannu shi ma abin da ya tabbata ɗora hannu ya ce alal kaf wa rusugu sa'id wanda ka a can a samu hannu wannan hannu akan tahi da gaba da tsuntse hannu haka kenan a ɗora tahin hannu tsakanin tahin wannan na hagu da gaba shi da tsuntse a nan haka ake ɗora hannun haka akwai nan ruwa da ta kawo kaffa da kaf tayin hannu kan tayin hannu wannan ruwaya bata inganta bangaren ruwaya hadisi bai inganta ba wanda ya kawo ɗora tayin hannu akan tayin hannu akwai ruwaya ne inganci ne ba ta da shi wadda ta kawo ɗora tahi akan tahi kenan tahin dai na dama za a ɗora saura akan tahin hannu na hagu da tsakiya da gaba shiga tsintsiye hannu shi ne kenan masu kallo ya mace kenan a haka haka ake ɗora hannu a kan kirji ko ƙasan nono duk da kan kirji ne dai saman nono ko ƙasan nono amma saman ciki ko ƙasan cibiya ko saman cibiya wannan ba shi da inganci gaskiyar magana Allah ta yanke mu sai kenan darasin mu za mu tashi masu bin mu da lamba lamba ta 203 bayani kan hali iya magana suluk hali na magabata na kwarai kun san bayani aka ce aqida aka ce aqida tana da wabi akan tauhidi to an ce tauhidi abin da yake da alaka kurin da ta Allah aka ce aqida ta Allah iya ciki da dukkan wani abu da ya zamanto aqida ka ta zamanto kan Allah kan annabawa kan mala'iku kan duk rayuwa gaba ɗaya ce ba abin da aka rage kina na so rayuwarka ta zamanto irin rayuwa ta magabata na kwarai nan ya kawo maka bangaren suluk bangaren halinsa na yau da kullum na rayuwa ba kurin ba ya ko aƙida da zahin aƙida amma babu hali na kwarai ka same ka da zahin aƙida aƙida ba wasa kuma mu'amalar ka irin ta magabata na kwarai da nan sau da yawan bangaren wasu kan yi sakaki a kan shi kurin ewana iya da aƙida kurin tauhidi ne bai shirka da Allah to ai ba shi bane ba kadai wani wani jigo ne babba a cikin jigo na imani kuma kai ne wannan aƙida ta tauhidi kai ne ake wa magana akan ka zamanto akan hali na kwarai a samu misalin addinin a wajen ka kai ne aƙida ba kurin ba aƙida bace kadai a ya an samu aƙidar kuma da hali na kwarai saka ga abinda annan salasa ke dunkula da ke dunkula abin a wuri takaitaccen wuri tambaya da yake magana da yake kan kan lamarin ba da iya idza atakum man tardawna dinahu wa khulqahu tafazawiju idan wanda kuka yarda da addinin shi ya ce da halin shi su duka gidan na rayuwa zai musamman da aqida amma bangaren rayuwa ba kwarai ko wajen amana ko wajen bugun hali yana da yawa aka san asan da haka nan ke ana nema ne ka zamanto ba aqida kaɗai ba a ya zamanto duka rayuwarka yi kokari yadda kake kokarin tauhidi to a same ka wajen kokarin rayuwarka ta zamanto irin na magabatan na kwarai irin yadda Allah ya ce manzan Allah ya ce yadda sabai suka rayu amma sha tambayar kan cewa me halin annabi sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhu alquran mai san hal annabi ce karanta qur'ani kenan iya bin umarni abinda aka ce yayi haka zai daga an ce na kaza na alheri na kyautatawa na wane ne anan yake na bari anan yake wannan shi kenan misali ne kuma kuma shine abin koyon mu kenan kana saka rayuwa gaba da a samu musulmi a musulmin ne a duk inda yake shine ma'ana wannan littafin da irin wannan bayanai to yanzu a cikin wannan magana na suluk sai ka ce maka halin magabata kasratul haya والأدب والتودد والسكينة والوقار وقلة الكلام وقلة الضحك وكثرة الصمت والنطق بالحكمة تسهيلا على الطالب yace akwai kasratul haya suna da kumya magabata akwai kuma an samu kumya kada zama kai baka da kumya gurin kai kace kunin cin kowa haka nan gurin komai ka wadi baka baka shayi a sanaka da kumya ta cikin halin magabata kumya da ladabi watawaddud da gwada soyayya ga abokan zama soyayya zama muna son juna da abin da zai ka soyayya haka tsakaninmu ya zama ana samun hakan wasakinatu kuma an samu ka da nutsuwa wal waqar nan nutsuwa ta damiri hankali don ka cikin nutsuwa ta hankalinka haka ka zama mutum ne kaza kurin fayafiya kurin kai baka nutsuwa kan ko na bangare a sami ka cikin nutsuwa da gababuwa da hankalinka wa qillatul kalam kuma ka maka da yawan magana an an magana kai kowa kai za shurara an ga auri ba ba magana ya kai eh ba magana ya kai kurin ka same ka haka nan ana karancin magana wa qillatu da karancin dariya akwai dariya magana maka mai yawan dariya a in ta kama nan mai dariya amma ka san kan kai kullum gagagagaga kun dariya gaba gaba kurin wa kasratu samt suna masu yawan shuru rashin shu suna da yawan shuru wa nutuq bil hikma kuma suna rashin magana suna magana ta hikima eh tasahilun ala talib kuma suna magana hatta an karantarwa ce ana abin da ɗalibi zai saukin gane abu ka ga kana abin da bai gane ba ya cikin da killata nan da ke gane a sauƙaƙa mishi wa adamu al-farh bi shay'in min ad-dunya wa dhalika li kamal uqulihim kuma ba su da sakaki ma'ana huce gona da iri wajen farin ciki kan duniya gudun kai duniya in ta samu shi ke nan komai lahiya ba ruwan kafar duniya kuna sana saboda suna cikakken sassan haɗarin duniya ba sa gafala shi ke na samu hur an ƙare sai ƙarƙashin wannan magana yake cewa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan أو الإسمت وعد إمام البخاري يروت حكى مسلم يروت آه أنا ذا حكى شكيهم حكى سي آه أغني سي آه رواية أو ترواية وقال صلى الله عليه وسلم من من صامت نجا معنى دي رواية وأن تسمى annabi sallallahu alaihi iya cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan in zai magana ya hudo da alkhairi in har za ka yi ta auli ya sanu in kuwa ka san abin da zai ba alkhairi bane ba to suka ce bakinka alaikum ta Hausa shiru kai shiru in ka san baka hudo alkhairi ba to ka yi ta nake ana kiran mu mutum ya hattara ya san me zai hudu na cewa magana kibiya ce ma'ana in ta hoto ba ta komawa ya ta tahi kenan to kayan ta hotokin a san ina me za hudu shine ruwa da imam bukhari muslim ya kawo a lafazi na ruwa da imam tirmidhi ya ruto yana cewa nasaran ya ce man sama tanaja wanda ya shuru ya tsira mana baka ce balle a caka ce kenan wanda ya shuru ya tsira كسرت العفو والسفح عن كل من عذاهم بضرب أو أخذ مال أو وقوع في عرض أو نحو ذلك كما سنا ما سيوا كودا رنغومي da kauda kai ga wanda ya cutar da su suna masu haƙuri ɓangaren bugu ne ɓangaren amsar dukiyarsu ce ɓangaren wani abu aka basu na wulaƙanci sukan yi haƙuri wannan ya ce don ya kawo wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal kazimin al-gaza asalin daga cikin Ali Imran Allah da yake magana yake jin hankalin mutane wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sara'i wad-dharra yace wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin in Allah iya maganar iya kira wasari'u mutane ku yi gaugawa tsere mana wajen gwagwarmaya ila magafiratin min rabbikum zuwa ga samun gafara ta ubangijin nan kenan kamar na tsere ne ku yi gaugawa zuwa wajen neman samun gafara ta Allah wa jannatin da neman samun aljanna wanda wannan aljanna arduha as-samawati wal ard fadin aga ba tsawon ba kuma an san kuma tsawo yayi yayi fadi aka ce fadinta sammai da kasai sai ce uiddat lil muttaqin wannan aljanna an yi tattalinta don masu tsoron Allah to cikin hali da aka jero na masu tsoron Allah alladhina yunfiquna fi sarai wa dharra suna ciyaswa a cikin halin yalwa ko kunci ya ala kullu halin suna bada ba sa ruwa yace wa da kazimin al-ghayz wal afin an nas kuma suna masu hade hushi suna masu rangwame ga mutane shi al-kazam an san ɗabi'ar mutum ɗan adam Allah yi ka da ɗabi'a ta zuciya ka yi haushi a bata maka rai wani ɗabi'a ce baka mallaka shi abu ne da mutum bai mallaka shi eh ka shi haushin ka bata rai to kakka zaga kakka buga shine kazam ka haɗe sai a ce haɗe fushi a dabba da zuciya kama ka yi zuciya ka firiki ka shanye shine kazam kwarai yana da fadala mai yawan gaske haɗe fushi inda kuma le za ka iya ramawa za ka iya komi ka haɗe shi ne lada ya ce bayan sun haɗe hushi ya ce wa afina anin nas kuma suna rangwame ai kaga mutum ɗan adam ya da hali iri ne mutum zai baka wani abin haushi ka haɗe baka bige shi ba baka zage shi ba amma akwai rankin kana nan kana jiran ta gama ku ka haɗe yanzu amma kana niyya a gaba za ka rama za ta gama ku kaga ga za ka sauran kenan sai Allah ya ka wal kadu min gashi ta wal afina an nas kai ka haɗe kuma ka yayi sai Allah ce wal yafu wal yasafahu eh Allah ce wal yafu wal yasafahu ku yayi ya ku kauda kai kuma sai ke ji hankalin kai bawa yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum na tsayanwa akwai wani abin hankali a ƙurani na Allah bai mana umarni ku yi rangome ku kawo da kai kan ba a yi ba sai ka ji hankalinka kai da ake maka wannan magana kai bawa kai tsakanin ka tun tsakanin kai da Allah mahaliccinka me abin nawa tsakaninku da ka taka doka ta Allah shi Allah da ya ce ka yayyama dan uwanka ya baka lada yake ce kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya gafarta mu kai masa Allah ya gafarta naka kai ya kace baka ya to shi Allah ya ce ya ya ya zai ka kira idan kai da Allah ya ce ka yahi shi Allah ya ce kai ma naka zai kai maka bayan ba ka tsira ka ga gaba yau shi ke muhimmancin maganar mai kauyen da yahiyar ka samu lada ka umarnin Allah ko kai ma Allah ya yi maka kake akwai jin hankali Allah yana yahiya yana gafara ga masu yahi Allah taimake mu kenan da yace wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas masu haɗe hushi masu rangwame ga mutane kuma ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah iya son masu kyautatawa wannan isanin a yahi a galiza maka yi haƙuri a da yake ce yi haƙuri ka karama Allah kira bari mai hali shi ta shi ta amince amince ta Allah ke cewa ma yulqa illa alladhi sabara ma yulqa illa hadin azima da yake magana cewa wala tasal hasatu wala sayyi'akum idan babu ta yi asan tafa'il allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim Allah da ya yi magana cewa kullum ba yadda za a yi layastar da asa dole sai baiwa a gama munanawa da kyautawa wannan ya gaje ka ka ta yi haƙuri duk mai hankali ya san kai haka sama da shi ba ba a gamawa ma ya hana ka kai yanzu ki tambaya ka bar shi ba a gamawa ba tsakanin kai da shi duk da zaka nan to ya Allah ya ce ma kai idfa billati yasa kai mai wajibi kana mai imani kai kai mai da mummunar da mahi kyawu فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم sa'awa ya gari yin wannan dabi'a za ta sa dan ma sanin zama cikin adawa har san zama cikin abdin cikin nutsuwa cikin san juna yace yin wannan halin iya sa abokin adawa ka ne ya koma masoyin ka ne kariya kanka mata wa ma yulaqa wa la yulaqa illa alladhina sabaru ma yulaqa illa zu hazin azim wannan dabi'a ta aya a galla zama kai hakuri ta ba ni gamo ma yulaqa lalladhina sabaru ba ni gamo da wannan halin sai masu haƙuri amma yulaqaha illa zu hazin azim ba mai samu irin wannan halin sai mai rabo mai girma hazin azim akwai kenan ƙware akwai fadala ta yin haƙurin an Allah ta mu da yin haƙuri shi dan kakunan kuma Allah ce wallahu yuhibbul muslimin Allah ya san masu kyautatawa ne ya jero maka halin magabata wajen suna da haƙuri adamul ghafalati an muharabat iblis wa awanihi kuma ba sa rabkana wajen ya kalshe ɗan da mataimaka shi ɗan ‘yan gidan shi wal ishtihadu li ma'arifata makayidi wa masayidi kuma suna hamar sanin duk wani kai da shi ne da wajen inda yake sa tarkon shi duwan tarkon shi suna hattara suna neman sanin shi a haka cikin nima sha Allah yana da aƙida da imani shi kenan a kai yake so ina mashi lalatacci shaidan man dama dama na shi ne dama dan gidan shi ne la ta ce dan giya mushriki dan bid'a dama ya same shi kai mai aqida ta sunna kai yake so tai da kai kaka ce dan ka gane sunna shikenan kurin masha Allah an kare a ya kai hattara don yanzu ku ne yake farauta masu aƙida yake farauta mutum zai da'awa aƙida amma gani shi wani ya ma aƙida ga da ya wani abu tunda shi ya yi aƙida a kai mai aƙida yake so da wannan wallahi ne a yau ba wani fitina da yake fitina da ke shiga cikin al'umma balle wasu aƙida suna irin fitina ta ruƙiya Allah wani abin iyayen cikin ya yawa ka yi samu ɗan gargajiya ɗaya ka samu suna goma ka samu ɗan gargajiya kan rukuya irin abin da ake ya saba shari'a ka samu suna goma kan abu Allah da yawan ɗan gargajiya ma bai ba shi wani yaga shi sunna yi suna ne ko wani malamin suna ne na tayin shi ke na shi ya ƙare kai ke so kai mai sunna kidai da abin da ka san shaidan zai tare da kakka da eh baka labari wuri kaza aka binne a je a tono kuma kaza ka wadi me mazan da boka boka ne wallahi bokan shi wallahi kan maka rudu kai alƙarar kowane mana ne zai baka a baka labar a jire baka labarin wuri kaza wane ya magani wuri kaza ya binne kaza aka sa ka yarda ka je ka gaya har ya tone bokanci ne su ma wayan can boka haka ne suna mamala suna mamala da aljannu ne wannan abun ya cikin ta suna kamar daidai ne wallahi kuskure ne kuma shaidan kai ma ne ma kai ta wannan hanya ce sabai kai ma sai da kai kana ma wancan ya sa guru da laya kana kana mai abu dan bid'a mushriki kai ma ka zan hanya da kana ka kauce Allah cikin kana ga kaman kai sunna ne wallahi hankali duk abin da baka labarin gaibu kaka shige shi duk abin da labarin gaibu ko duk wata hanya kaka yarda shi kaka shige shi ko kai karanta azkar ka karanta ayoyin qur'ani qur'ani ma shiga wani hira kaza wuri kaza kai kaza da wani a zuba kaza kan kabari a yi wane ne a je makwanta a wanki da rubutu a kan kabari kuma da sunna Allah wani wani abu da taba ana yi wa kuma da ƙin sunna ke ma maka limanci a wani a je makwanta a rubuta a zuba kan kabari kuma na samu cikin rukuya da yake wani aljihun ne ce ga abin da busu abin da ke maganin su shi a cikin rukuya a cikin magana ce aka zaga za a nan suke samuwa sai a yi kenan ga abin da ba so ya ji musu jin labaru irin shaidan ba ina bai mutum sai ya hatara wallahi a yi hatara mutum wajen kai ahli sunna mai aqida kakka yi sakaki akan duk abin da wata kofa kaka ba da kofa shi kaka ba shi dan kofa gare ka kenan kadda mutum ya gafala akan yaƙin shaidan iya nan kuma ka san duk hanyoyi da yake bi iya batar da mutane ka san su don kakka fada cikin su haka aqidar magabata na kware take adam wasu wasatin fil wudu wa sala wa ghayr zalika min al ibadat kuma baka samu su da yawan wasu a'ar walla ko sallah me ka san akwai shi ma tarkon shaidan zaka ga wanda ana sallah da ya huta ko sallah ya kabara sau uku sau hudu ana kabbar ana sallar ya kabbar uku ko hudu Allahu akbar astaghfirullah azim ayat Allah akbar shi ke kabbi ba an kana a wallahi ya abu ya wallahi wallahi ya gama yayi saki an ya kuna wancan kaza an ya kuna niyya ne sai ya huce ko mu wani man hasan da sai ciri ya ga biyan ki wa kafa ba to wannan iya cikin hanyoyi da shedan ke bi ya halta da kai kuɗa shi ne ke ce hanyoyi na irin wannan don wani a cikin kwarai hanya da ke bi da zai hana ka ibada mai kyau bai hana ka nutsuwa an ce akwai al'irad wa zikir ma'ana bayan azkar da za ka rinka yi na ta'audi kuma da kau da kai misali a ce misali kana da wannan halin duk abin da ka huce misali kana cikin arwalla kana kawa an yako na wanke hannu an yako na na shafa kai to kaka kuma baya ko ci gaba kaka kuma baya in kana kuma baya to shi kenan ka kare gaba zai kare kai da abin da ka huce ka kuma baya shi na cikin abin da ke magana wani abubuwan kai mai da ka baya inda abin da zama haka yake maka ya ka huce kullum an yi abin da kuce ka dama kuma baya ka kuma baya kun ci gaba gurin ka kare in sallah ce kana da an yi kuna niyya so da mu ga me yake ka kamar yawa tsammanin niyya ya kama lafazi kuma shi ba kai da ka huto daga gida ko ka zo ka masallaci da ka zo masallaci da ka shigo masallaci me ka zo yi sallah ka zo wani shi ne ka ta ka shigo masallaci ka san abu abin da kaga da gida ka zo ka tsaya ka shiga masallaci sallah ka zo yi kuma ka san a zo ji ko la'asar shi ne niyya zai kuma ba an yi kuna niyya sai ce wallahi ne da Allah kuma ya saki to kenan bayan ta'awuzi mutum ya kau da kai daga aiki da wasu wasi shi sa ta asalla yake cewa wanda ya ji wani motsi a cikin sallah an yi ta hoto ba ta hoto ba annabi ce kai huta daga cikin sallah me yake sharadi hatta sama a sautan audura ɗan wannan aure kakka huta daga sallah don ka san wasu wasin tusa ko kaza sai ka ji ƙara ƙarara ko ka tsamin tusa kenan ya ce kenan ya ƙini kakka aiki da shakka duk da mu a nan abu da kawo matsala wannan akwai kalma cikin mai iziya da hatta irin su aka dari na maganar shakka cikin ibada tana bata ibada an kai shakka kaza ba kaza an kai wasu kaza kaji kara don abubuwan shi ke kawo magana cikin abin da yake bata arwalla kokonto da sauransu na hadasi to gaskiyar magana kokonto jin wani kara kara hatta duk da shi ma mai iziyar da ya magana cewa ya ce wani magana ta meloni mai shaɗin ta ya bayani magana cewa ka ji wani motsi a cikinka ya a ta'arra ta warware ya ce a wannan magana ta meloni gaskiyar magana annabi ya hana ma ka huta daga sallah daga kokonto ka ji wani ƙara ƙara kaza kaza ka tabbatar da ya kaji kattice ya kaji ƙara ko tsami amma shakka kakka yi aiki da shakka dan shi kullum ibada tana ginuwa in dai ka tabbatar da kai arwalla kullum shikenan bak iya Allah bata warwarewa sai da ka tabbata kamar annabi Abdullah bin Mubarak cikin malaman tabi'ai yake cewa yanda misali ka tabbatar da kai arwalla to wani alwala ta tabbatar kai da batta waroruwa sai yanda yarda da zaka iya rantsuwa Allah ta warware kenan nan mai ka haɓa ke zaka iya rantsuwa kenan kaga nan tuwale ko kwanto ne shakka ba tuwale alwala sai ka ji yaƙini annabi ce ƙara ko tsani amma ko kwanto tana nan inda ka wallaka za mu nan ko kwanto iska na ko ban ba haka misali ka tabbatar da kawo tsari ko bayan gari sai kake an yako na alwala ko ba to baka alwala in ka tabbatar da yanzu na tabbatar da na tsari kai bayan gari to zan shi ka yako da na alwala ko alwala ba to ba alwala ko ki alwala sabuwa tunda kai kili akan bayan gari ko iska amma baka kili kan alwala sai ka ajiye wannan sai ka aiki ka je sai ka je ka alwala ko kenan yaqini shakka ba turishi sai ya ce li'anna za kul zaka ke wannan waswasin na ibada na arwalla iya daga cikin kaidin shi dani kasratu sadaqati bi kulli ma fadula an hajatihim laylan wa nahara kuma magabata na kware cikin halayensu akwai yawan sadaka bi kulli ma fadula an hajatihim daga dukkan abin da ya saura akan bukatarsu na ma'ana duk abin da ya wuce kenan bayan bukata ta bayan bukatarka to suna masu yawan sadaka cikin abin da ya sama da bukatarsu dare da rana sirrin jiharan suna yi a ɓoye kuma suna yi a bayyane kace dole ya ɓoye akwai inda za ta kama a bayanan za a yi ta ba magana a ɓoye ta kace a mutuna ce mu a hidai muta mu ta ɓoye ce kuma su iman musulka mai wata lalata ta ɓoye akwai da take kama dole a yi ta a bayyane ta kama zauna bukata yanzu za a yi an kamar yadda ya ta kenan oh kuma lokaci yin kawo wani iya sa wasu su zabara a yi aikin alkhairin ken ta kone bangare suna yi hili da ɓoye wa kasaratu su'alihim an ahwali ashabi kuma suna yawan tambayar halin abokan zama in wa meye nan ke so ka maka zaka abokai ne yan uwa ne ake rayuwa tare zaka ga wani a cikin mushkila iya da problem ba za zai hudu ba sai kawai aka lura da halin mutum ba ya zo ba ya kare da abin shi an aka lura wani a cikin matsala to da gaugawa sai a yi gogarin taimaka mishi suna bincika halin abokan zama kuma ana ganowa tabbas ana ganowa ya ce wa zalik wannan tambayar halin abokan zama li ajal an yi wasi an yi wasi an yi sawi mukai an yi wasi suna yi haka ne da sababin su musu an yi wasu su musu ma'ana agaji da ajiyar an wasu don su agaza musu bi ma ya hataju na ilayi min ta'am wasu ya bulmar kenan sai tambaya da dan aji agaji halin akwai matsala kenan a taimaka musu bangaren abinci ne yake bukata babu ko kayan sawa ne aka zo kayan din ya san mai dabbara din nan wuya ne da ya wuto na kallo nan baya ya har hutawa baya ana gane mana gari ana gane da shiga lige kenan wajen bangaren kaya ne bangaren abu ne dan kuɗi ne su aga zamu suna agaji tsakanin su wa adam israfin fil halal idza wajadu haka magabata na kwarai halin su ba sa almubazzaranci da halaka da Allah ba su bisa banna da halak dan halak ce kai abin da ta a ita kanta ana binta cikin tsari zammul bukhul wa kasratu sakha wal jawd wal jud yace badal mal suna masu zargin ruwa ruwa abin zargi ce ba san ruwa suna kyamar ruwa suna masu yawan sakin hannu da kyauta da alkhairi da abin kudi suna nan dai gom ba san ruwa kuma suna badawa alkhairi wa muwasatul ikhwan fi hal safarihim wa fi hal iqamatihim kuma suna agaji taimakon 'yan uwa a halin bulaguro ne abokin tahiya ko a gida ne suna masu agajin mutane fa'innahu bi zalik ya ka'u ta'adud fi nusrat ad-din alladhi huwa maqsud domin ta yin haka ake samun haɗin gwiwa na taimakon addini kana taimako na in taimaka muna agaji da juna ka soyayya mu haɗu mu taimaka mu addinin Allah wanda wani addinin Allah da mu shine manufarsu yanzu addinin Allah ya tabbata ya kawo wa shiddatu muhabbatihim bi istina'i al-ma'ruf ila al-ikhwan kuma kwarai suna tsananin tsananin san tsananin san aikata alkhairi suwa wal alkhairi suwa din wa suna kwarai san kuma sabota dama to ka zo kamar alkhawan wal alkhairi wa idkhalu ba'dihim suru ala ba'd suna san samu ɗan uwansu wurin ciki maka wani ba zai faranta maka rai ba kamance ba kowa ya san ya sama ɗan uwan shi horar rai ba bakin rai ba wa taqdim ikhwanihim fi dhalika al anfusihim kuma suna masu gabatar da ƴan uwansu ma akan kansu suna hita da wasu akan akan kansu ma ikramu ad-dayf wa khidmatihi bi anfusihim illa bi udhun shar'iyyin kuma suna karrama bako da wa bako hidima da kansu in ba wani uzuri ba na shari'a ya kawo haka kin ana haka kin suna yi ka ta da mugun bako ne ko bako ne da ta ce sauransu ne in dai ba haka ba suna kware karin bako thumma la yarawna annahum kafu'uhu bi ta'ami wa khidmati bil qamati indahum wa isanim az-zann bi kuma duk da suna haka bisa ga ce a su ai sun kare tunda sun yi komi sun wani kamar su sun gama da kai sun ma komi da kamata a suna ga duk da haka akwai saura suna ma akwai bukata musamman haka bakin abin da Allah hore mu wa ijabatuhum li da'wati ikhwanihim illa man kana ta'amu haraman kuma suna amsa gayyata da ƴan uwansu kina gayyace su wani wuri zuwa cin abinci kenan suna zuwa suna amsa kira sai dai wanda suka tabbatar da abincin shi haram ne maciyin haram ne mai tara haram ne bai ce ka ka je a ci tuwo to kaga nan akwai matsala aw idza khassa al-aghniya bid-da'wati duna fuqara haka akwai abincin ne mana halak amma ba su amsa kira me yasa saboda irin walima da ake kebance masu hali banda talakawa eh wani da wani talaka ko gani bai ba to irin wannan abin ba su zuwa so ya tabbata ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi iya cewa sharru ta'am ta'am wa limatu yudu ala al-aghna wa yursuku masakin kuma ka salama annabi sallallahu iya cewa mahi sharrin abincin walima abincin da ce mahi sharrin abinci ce abincin walima da aka kirawo mawadata wanda ma ba su bukata to naka sun ci a gidansa ma tana irin shi ko ma nasu ya hina ka aka bar masu bukata aka hana su zuwa to wani annabi ya mai suna sharrin abinci eh lakiyaye yace aw kana fi makan walimati shay'un min al-ma'asi ko kuwa an gaice ka walima irin ta da ake sai aka iska irin ta yan bariki ana fakutal walima aka je kasi ana fakutal an kira matan kowa da matar shi ana dan shiga a dan sakaya a dan raya a dan hili ana ga tabin da abincin nan ga abincin nan an ka abinci kuma nan kuma ana kana a turanci ta hotel haka ake kowa da matar shi zo ko da budurwar shi a zo a taru wurin ango da amarya an gwada amarya su dan mutu su dan tashi a gaban mutane irin wannan kaje kaga nan kai walima kaje gaskiya nan ka shi kai baya kaga abin da bai kai wannan ma misali kan ruwa nan ta Abdullahi Abu Musa al-Ash'ari wanda ya je kira Abdullahi bin Umar wajen walima ta dan shi na ga Salim na cikin ladiyan shi wanda kun shi abin da ya iske kun ya iske an an kashe mir an riye dakin gaba daya labule da ado ya leka he wuto sai biyo shi biyo la hayya ta bana shiga wallahi sai ka kace la bana shiga sai zan shiga dakin kuma da shi kuma da dakin Ka'aba ita ka san haka mata wallahi ce yo mata kuma su da yaga wa zaura hawa kaga komai kenan ta kace bala kai suke da giya da giya saman tabir sauransu wa annabi sallallahu ya ce duk mai imani da Allah ran lahira kai zamna tabircin da yake da giya ko baka sha ba kai yi wani wani wata wata amida sai wani wajen wani biki an ka abinci kai lokacin giya to kaka zamna tabircin da yake da giya a saman shi ko da baka giya ba sai ka karo da imani ka wani abu ka ci an kyamace kai misa addini a ka tashi kurin kaka zamna tabircin da yake da giya a sama wani ya shan giya kan kama siro ko an kama siro ko ko koka ko ko fanta kaka zamna ba wurinka bane ya ce husnu adabihim ma'a saghir fadala an al-kabir kuma magabata na kwarai suna da kyakkyawan ladabi tausayawa yaro balle babba wani dan ka ana tausayan yaro wa ma'a al-ba'id fadala an al-qarib kuma haka suna suna ladabi tare da mutum ko da na nesa ne baya abokin gaba musulmi kana iya ka girma shi karama shi cikin balle magana na kusa wa ma'a al-jahil fadala al-alim haka ta jahili suna mu'amala da jahili bisu biya shi akan jahilcin shi balle to ga malami islahu zatul bayyin kuma suna kokarin gyara mushkila da cikin gida da take tsakanin wani da wani akwai rashin jituwa akwai matsala tsakanin su ai kokarin shirya su eh kokarin gyara na masu adawa ko masu gaba ai kokarin gyara su لأنه من أجود أبواب الخير جارا أكان متاني شين مهي كا مهي كاوم قوة الخير تيكوتشي ترى أنه يا شوا ثلاثة ألا أدلكم الأخذ من نجل الصلاة والزكاة والصيام ruwa ta tabbata ya cewa da kuna so in shirya ko in gaya muku abin da ya gare sallah da azumin zakka sauransu yace isra za ta bayyana gyara tsakanin musulmi shi domin shi ne idan babu to ta ina za ka addini sai da ma za a shahada a yi shara ya komi in babu zaman lafiya tsakaninsu ya ce gyara tsakaninku ya koyi muhimmanci gyara tsakaninku gyara salata tulbayin ya ce domin ya ce to shi ce domin rashin haɗuwa haɗin kai ya ce iyayen ta addinin gaba ɗaya ya ce wa ƙimmatin ma'aruf shi ne mahi ƙololuwar ma'aruf kenan gyaran tsakanin al'umma shine kololuwar aikin alkhairi wali anna isalatat albayn yafsidu khutat ash-shaytan wa ghayatihi min iqal adawa wal baghdha' bain almuslimin domin gyara tsakanin al'umma sulhu iya bata tsarin hanyoyin shaytan da munwar shaytan ta jeho kiyayya da adawa tsakanin musulmi bata kada adawa da kiyayya ba abu zan hadu mai wa dinin Allah to wannan abin iya cikin kenan wani tsarin tsarin shaidan kaidin shaidan ya sa muku adawa wa ifsadu za ta bayyana kenan wannan bata zamantakewar su iya cikin wannan kenan suna kan zaka kenan dalilin haka sai suke kokarin wajen gyara zamantakewa yace annahyu an alhasad kuma kwarai suna magana akan hana hasada eh kokarin magana akan hasada لأن الحسد يورث العداوة والبغضاء دوما حسد تنا غادد دا عداوة دكين جونا سكانو وانا كاكا كنا حسد كنا بك ساشد على خيري in kuɗi ne kana fata su ƙare ko su ƙone ma in wani matsayi ne akalla karya shi kake fata haka nan baka san shi da alkhairi shi yasa adawa wa da'aful iman kuma iya sa raunin imani وحب الدنيا وما فيها على غير قدر شرعي kuma yasa san duniya da abin da ke cikin duniya ba a manuwa ba ta shari'a don za ka so wani abu ya lalace na wani don kai ba ka san shi da alkhairi kan isa abu da na duniya yake san duniya ya kaga nan kuma daga cikin halin magabata na kwarai al'amuru bidirril walidain wal ihsani ilayhima wa adam idaihima wa khususan inda al-kibar yace kuma suna umarni da kyautata ma ma'aiwa guda biyu kai biyayya ga ma'aiwa guda biyu wal ihsani ilayhima da kyautata musu wa adam idaihima da hana cutar da uwaye guda biyu wa khususan balle ma inda da kibar lokacin girman su ya yi kowane lokacin ma haɗe wacce suke bukata ya ce ƙalar lawu tabaraka wa ta'ala wa wasaina al-insana bi walidayhi isana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan ya kama ka Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa wasaina al-insana mun yi wasici ga mutum biwalidai game da uwayen shi Allah mai wasiya umarni na insanan ya kyautata ma ma'aihuwa guda biyu sace gaya maka wani abu daga cikin aikin ma'aihuwa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha uwa ta ɗauke shi cikin wahala cikin ta aihu cikin wahala wannan zaka ga so da yawa magana uwaye sai a kawo magana uwata ya kaza uwata ya kaza haka ne amma da zaga an kawo uba ya kaza uba ya kaza abu ne a yi lalle da wahala uwa uwa saboda na ce misa yaro lokacin da yake tashi ya shiga hankali bai ga abin da uwa ta mace ba amma na uba iya gani ya kawo shinkawa ya aji ya kame bambo ya kame biskiti ya kame kayan wasa ya kame kayan sallah ya kuka baba kayan sallah haka bai uwa kuka kayan sallah ko akwai mai wasu kuka ban kayan sallah ita ya ma baba kuka baba kayan sallah baba uban zai wa iya ga yadda uban yake kai da kawowa tun da ya tashi har girman shi ya ga wahalar da uban yake amma uwa bai gani ba sai aka sake mara fara ka tana maka abinda abinda uwa ta yi dan nan uba hili ne ne da uba uba hili ne walai idan mai shi kana kallo tun daga tashi ya je dako zai yi a zage shi a yi ba ne ya wule ya wule kuna gida kuna cikin inuwa kuna aiki kai babanka ya bi rana ya bi daji ya bula goro ya zo ya kawo ku ajiye muku a mangaza ya baku na kashewa ya wuta ana bane a hili ana gani ya ce wa ƙala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka ya hukumta ya hukumci na Allah ta abudu illa iya kan ku bauta ta mu kowa sai shi Allah kun wa bil walidaini ihsana uwaye kuma guda biyu a kyautata musu in ma bulughanna inda kal kibar ahadu ma au kilahuma in har Allah kaddara kenan lokacin ka girma har ka kai lokacin tsuhon ɗayan su au kilahuma ahadu ma au kilahuma lokacin Allah ya raya ka kai lokacin tsohuwarka ko tsohonka ko duka ma sun kai lokacin tsohuwa na shirbice ma suna ɓaci irin sun koma yara inda kasan kana yaro kayan ɗaki su ma sada kai wani halin su rika sai ma abin da bai yiwa eh su rika neman abin da bai yiwa kai ma ce ba kai ba da sabi akwai matsala da mutum suke samu ba ma magar tsohuwa ba dan wakan samu mutane iri iri ne akwai wasu uwayen da ba sa ga kyautata da ɗaki musu akwai su kana ma ba sa gani to wani ga zai abin da kawai haushi sai ka kwatanta uban shi ko uwar shi da wani shi ma ya baka haushi wai kiran na fasa gaba da ma tunda na yi ma gani duk abin da ke mana nake mata wai wata ko uba ko wata ko cikin mutane ya zage ni ko cikin mutane ta zage ni uwata a a lokaci uban kai ne baka san ba su ba wannan Allah ya zama ka uwaye wani jarraba wacce Allah ya zama ka in Allah ya zama ka tsarin wani uwaye marasa godiya ko masu zahin zuciya wani bisa gani kana cikin jarraba dole ka hakuri ka yi hakuri ko ba ko da ba ko da ba tsoho ba za a samu da yawa sanin wannan matsala cikin mutane kaga wani yana neman fitinuwa sai ko shi mai fushi da uwayen ya yanke da su ce tunda ba a gani shi ma ya hau kaman ya za a yi kaman wani ne mishi amma a yi daban ne diyan da ya maka dole ka mishi ka bashi hakuri Allah ya baka lafiya ka bashi ba kai ma abin da kai na kyauta ka mishi kaka nemi abin ya hau ma zuciya ko ka hau ka jin haushi da yawa har san da yan bari bayan ka wani bai maka kana ko da mutane ba an ce ayo gobe shi a ka an san dai babanka ne uwarka ce to na race ko da ka kai lokacin halin shirbuta ko girma na uwayen duka bi ka samu ko ɗayan su fala taqul lahum uffin wala tanharhuma kakka ce musu uffin an ce uffin an ce inda ka wata kalma mai kananta akan baka magana da an kawo ta na kalan ciki nan ko karamin magana baka sanu cin misali ko misali misali tsoki ne ko tsoki ko tsoki kakka musu eh kakka musu wani abu da yake ko kalma ta uffin Allah wani duk kalma ne wata ke mara kyau kuma wala tanhama kakka musu tsawa kai kai tsoka tsoka na kaza kaza gurin to kakka musu magana kalma mara kyau ko da kalma ce haka kuma kakka musu tsawa wa qul lahum ma qawlan karima ka musu magana cikin mutunci ta karama ba ba ai haƙuri eh ba na ƙara ba in na ai haƙuri ba na ƙara ba eh ba na ƙara ba na san na yi na a yahe mini irin dai kalmomi dai wanda ka kyautata masa dai na girmamawa yace wa khafid lahuma janaha dhull min arham kuma ka sassarta musu na jin kai ka ce janaha zulli min rahab nan yan bid'a masu neman juya magana Allah akan maganar dukawa ko haduwa wajen uwaye wai su kawo wannan aya to menene hukukin ka ai hannu ne kenan ka fada gaban su yan haduwa ce irin wannan lafazi Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga manzon Allah وقف وقف لهم جنازه من ما الله شبو النبي هو النبي هو هو هو جاك بس ابي اي النبي متى وقف لهم جنازه من ما كو قالوا مك النبي النبي عمر ne shi ma ya sasarta da to annabi duka ake gaban gaban sahabbai babu ake gaban su haja ka bin rahama nan kina ce akta si'ara ce ko kalma yuke da san inda kaza take da iyanta ko zai yanzu ke bata san da sanin tana bin su da ta ga wani hadari tana kewaya tana hauka tana kare ta hade dan kauna bai same su a yau nan take tausa ma ɗiyanta ne to shi aka ma bayani wannan zulmin a huke na tausa ya ce mina zulmi janaha zulmi mina rahama na tausayawa kenan ka tausaya musu iyakar tausayawa ka ci kansu kuran ba nan ne ba wai ka faɗi bane ba gaban su to an ka ce to shi annabi faɗuwa yake kaga ba abu faɗuwa yake gaban sahabbai ba illa wani magana ma'in waka samu lalle an yi maganar dukawa yin su daga wani ya Allah amma bangaren uwaye wani dalilin wani abin zai isu ko baban shi a tsaye a zamane baba ya ya ce ba da ce wa duka ka zamana iya zai kama ka zamana gaban shi ku hira shi ne baka ce da ce ba duka kuma ce baka ba zana ba kuma ka iya ka iya iya ma haka kuna hira iya iya haka ga waje aiki a ka zamana shi ne dabi ka zamana a gaban shi ku tattauna shi ne dabi ba kun da ce ba duka ba kuma kai ka ga daga kan shi kai kana ba iya haka iya iya magana ka zamana cikin ladabi ku hira ya ce kenan wa ƙul rabbir hamhuma kama rabbi ya ni saghira kuma kama ma'aihuwanka addu'a cewa Allah ka ji kan ma'aihuwana kamar yadda suka mun tattali suka mun tarbiyya ina yaro Allah ka ji kan ana ka danka saka musu alheri Allah da yin abin suka ma kai ma musu addu'a Allah saka musu alheri kaga wannan kina ana addu'a ga ma'aihuwa ba sai sun mutu ba ba ya mutu ba tun da ran su kana yi musu addu'a eh ma'aiwa ba ya mutu ba tun da rai wanda yasa addini ya san da haka addu'a ga ma'aiwa yace al'amar bi husnul najwa wal rizq ma'al ibad wasilatu rahim wa ifsha salam wa rahmatul fuqara wal masakin wal aitam wa abna'is sabil cikin halin magabata na kwarai suna umarni al'amur da yusufin jiwar suna umarni da kyakkyawar makwabtaka eh kyakkyawar makwabtaka san ka sa nan yayin magana cewa na ce bi gaba wa mahi girman annabi yanda yace jibril iya mun wasici akan maganar makwabcinka makwabcinka to la yadda ne tsammanin za a ce magaji makwabci zai gaje ka shine kenan mahi girman haƙƙi a cikin masu girman haƙƙi a kanka makwabci kenan kyakkyawar makwabtaka wa rusuki ma'al ibad da tausasawa dukkan sauran jama'a bayan Allah kasan ka zamanto mai tausasawa wasalatu rahim kuma suna kira ko kwadaitarwa akan sadar da zumunta sun san ladan shi nasir zan iya cewa mai so a ɗaga mai kwanaki ya sadar da zumunta ko misa Allah ya baka cikin arzikin shi sadar da zumunta wa fi sha salam kuma suna kira wajen yada sallama a cikin al'umma ya kawo alkhairi cikin gari cikin al'umma assalamu alaikum assalamu alaikum kuma iya kawo san juna annabi ya ce masa habbai la tadkhuluna jannata hatta tahabu ba ku shiga aljanna sai kun so juna yace awala adullukum ala shay'in idza fa'atum tahabbtum tunda an ce ba ku shiga aljanna sai kun so juna yace kuna so in gwada muku wani abin da in kun yi shi za ku so junanku yace assalam bainakum mene ifsha salam ya ifsha salam ya yawan sallama shi ne ce kenan ku yada sallama tsakaninku kenan yawan sallama iya kawo son juna yace wa rahmatul fuqara al musakin suna masu tausayawa masu karaman ƙarfin da talakawa da al aitam suna tausayawa marayu haka wa abna sabil da yan hanya wanda kenan suke cikin bulago suna buƙatar taimako suna taimaka musu daga cikin halin su annayu anil fakhari wal khuwala wal ujub wal baghi wal istitalatu ala al khalq bighayr haqq wa ya'muruna bi luzum al adl fi kulli shay daga cikin dai halin magabata na kwarai suna hana al fakhari gwada isa bangaren dukiya bangaren ɗiya bangaren ilimi din dai wani abu gwada kai kayewa ne gwada isa dai kana sama da wasu wal khuwela haka da kwambo kwambo wanda ta maka an kasa kana gwadawa an kasa na kwambo gwada san kwambo masu aka ce khairu da aida khuwela ne na san doki wajen ta maka inda yake ta maka doki sai da garin asa kenan tamaka basan tamaka wani ujubu da ji da ji da kai ai kai ba kaman kai da ji kai kun ga kowa hata bangaren ibada bangaren wata jikun kai ba kaman kai kurin ji da kai ji ji da kai ko bangaren ibada ga jikai ai ba kaman kai garin nan ba kaman kai wajen bin dare ko ba ji kaga jin kai a jin kanka wal bagai haka duka naka cewa zalunci duka nau'in zalunci kuma والاستقالة على الخلق دكا غدا إساء wace duk nau'i da zalunci dai kenan zalimcin wani dukkan bawan Allah ka ya zamanto ka shiga haƙƙin shi kuma wa ya amuruna bi luzum al-adl fi kulli kuma suna umarni da lazimtar adalci akan komai ayi adalci adamu tahawun bi shay'in min al-fada'il allati raghaba ash-shar'u fi fi'liha kuma ba sa sakaki game da wani abu na fadala duk abin da shari'a ta kwadaitar a yi shi to kwarai ba sa a wannan karimi ne wannan nafi da kaza a wannan musabi da kaza a ba sa sakaki duk abu na fadala na samun lada suna kokarin yi suna kace lokacin su magabata sabanin namu ayo a to kaza na ibada ce sai ka tambaya to wannan farilla ce ko sunna ce ko musabi ce malam daga yawan tambaye kenan iya so ya in ba kullum ya bace ba kenan kaza to su da bilma rayuwar sahabbai kun annabi ya kaza kun yi ziki in dai da kun za su ya ba kaza bai za su da ka ce ka ai kaza to malam wani makaruyi ne karhatan zai ce ko haramci ne ko karhanci nawa ne ne haka kuma ta da yi to halin sahabbai su in abu na alheri ne kun yi ziki ba don su wannan don abin wanda gaba ka shi wannan mustahabi ne farilla ne wannan kaza ne wannan ma'ara haramu ne ta tanzihi duk wani abu ne zo ga ɗan baya ɗan wa irin wannan abun inda ya kamata ya zo maka maganar mustahabbi farilla misali misali misali muna magana misali kamar nafila ta misali wallaha misali ko ko ta ka tafatar zai mutum ta huce shi ko bai wallaha ba ya tabbata to ni yanzu balla ta huce ya zan yi ana ta a wata dama ai ba farilla ba ce kin mustahabbi ka ana ya ta zo a inda abu mutum ya wuce mutum ya shiga wani hali ta ce eh da mun matsayin ta to anan suka zawa ma wajen yi kurin kai a wata shiga wani halin bukatar abin ya san matsayin abin rama zai yi wani abin da aikata haramun ya aikata kaza ne a nan abin ya zo amma lokacin aikata alkhairi kurin kai na bari kurin ka bari shi haka magabata suke kenan ba sa raina duk abu na fadala in dai an ce ayi ba sa wasa da shi sai kawo ya ce kalin nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq ruwa muslim ruwa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ka korena duk wani abu na na kwarai na alkhairi ka kare shi kuma me nan kenan kira haka da kira mutane habai ka kare na alkhairi ko mun ka dauke shi sai ka maka misali walau an talqa akhaka lokacin talaka ko da ka gamu da dan uwan ka mai mulmushi mulmushi wannan gurin abu ne mai kyau shine ka ko da mulmushi a gama a gama a gama musuka ai mulmushi kaga musuka ai ai bata rai a to ko da mulmushi iya da lada ka kare na shi nan wannan ruwa kaɗai za ta wadatar da kai da muhimmancin kulawa da aikin alkhairi ko makamancin shi haka bangaren sabo ya ce annahu an su'izan kuma magabata cikin aƙidarsu halinsu hana mugun zato kakkawa mutum mugun zato haka mishi wata jasus da binciken hudu laifin mutum kuma shi ne tsari na sha'a musulunci da yake kare mutuncin mutane irin wannan kaga yanzu misali irin da ake yi misali a cikin turawa za a zo shekaru sun wuce masu tsawon gaske a zo ana binciken wani iyawa ya nemi wata iyawa ya kaza a yi ta wani bincike da wani radio da wani likita da wani kaza ta da ɗauko kayan shi ana duk kaga ko a karya mutum mutunci mutum ana iya wa mutum kurin dan shi da karya mutunci kurin ko da daga ɗauna wani duk akan abin ko an maka ko da daga baya an gano maka layi wani mutuncin gazimi ko da daga baya aka bata wannan wani mugun zakin aka ma wani halibin to ko daga baya ya zama baka bane ba an gama da kai da wuya ji komawa a wani jika shi kenan to sai musulunci bai yarda ka ce wannan ya zana na shaida mu musulmi a wajen mu wannan ya zana an gashi da wace ya zana kana da shi a gaban ka aka yi a na ga dai sun shiga wani gida to ka gane meta zuna ka ce a yayi shi ne magana kenan sai sun suke da kwarai kare mutuncin mutane na da sun gano wallahi kwarai islam sai gyara sai gyara su to magana sun azza a nasin ka zo a babban mutum nan sai nan nan kwanan sai amurka ana ana yi akan wani dan takara shekaru masu yawa wata shekara talatin ma ishirin ta ce ya taɓa ya zo ne mai tawa shekara ishirin bayawa ana an taɓa ana ta bincike a kashe na abu da aka bincika wani lokaci da gaban shugaban bankin duniya ne ko shi mabo aka abin har ba sama ya kare ko wata ce ya nemi ya mata yaɗe shugaban bankin duniya ne zai takara a wurin shi suka halibe shi yan takara shi ke nan zai ta bincike na kai da takara an ce kai yaɗe ba kai ba takara sun gama da kai kuri shi kenan to kawo na babu na musulunci babu na islam ita da ta ce wani ya neme ni shekara ashirin suka wuce ya ce ina shaida ba shaida a kawo ta mata bular tamanin musulunci musulunci kenan tun da aka tun da aka ce wuta ba wanda iske ne suka kada wa gani ba wanda gani ki suka ji yadda nake to ina shaida ba shaida zo a kaci gaban shari'a an gula 80 ki ta kai abin saba shari'a shigo ta tsakanin shi da Allah ne in ya tubo shi Allah ya yi ba yayin ba ki ya tubo tsakanin shi da Allah ta tsakanin shi da Allah ya tuba sai musulunci kwareyan ya kare haƙƙin al'umma ya kare haƙƙin mutane ba wannan ba yayin da wajen da wata kungiyoyi da maza ba yace kenan suna maganar hani akan mummunan zato ko da binciken labarin mummuna na mutum daga ne kamata mu tsaya lokacin ya zauka ce Allah ya kai mu da sama sai mu dasa kan wannan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh